الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنزلتموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تبتلي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر أكراتم رجيا وجئنا الله سبحانه وتعالى كبار الأبائي cewa ya aiki annabi Nuhu zuwa mutanen shi ya gaya musu shi mai gargaɗi ne su bauta ma Allah yana ji musu tsoron rana mai tsanani manyan gari sai suka gaya mai magana ta rerin wayo suka ce mu muna ganin kai mutum da ya irin mu duk wayanda suka bi ka ba bakin komi suke ba sannan ku fahimta komi ba sannan ƙarya kuke yi ƙal sai annabi nuhu alaihi salamu ya ce ya ƙaun ya ku mutane na zai masu raddi ara aikum ku ba ni labari in kuntu ala bayyanatin min rabbi idan na zamo akan bayani daga ubangiji cewa ni annabi shi ne wa ta ni rahmatan ya bani annabta من عنده daga wajen shi fa'amiyata alaikum sai ta koyo gare ku a nulzi muku nuha za mu cilasta muku yin wannan hanya ta shari'a wa antum laha karihun ku ko kuna kyaman biyayya gare ta ai la naqdiru ala zalika ba mu iya wannan radda alaihim ya musu raddi بأنه إذا أتاه النبوة من الله إذا أنبت أتاه بيدك الله وعملناه مصائره الله يمكن تد إلى نوس حتى لم يبصروا هيا ذنب سقى من الله يعيب بيد الشباب فليس له قوة bai da wani ƙarfi ala an yi jibirahun ala ƙabuniha a kan ya tilasce su a kan su bi shirya wa ya kawo ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan ban roƙon dukiya gare ku akan wannan ida aiki na Allah in ajriya ladata da ladata da sakamako na wasu zamo ba illa ala Allah sai ga Allah radda shubhatul ukhra ya sake mai da wani rikici bi kaulihi in ra'aytu muni fasiran idan kun gani talaka ne laysa indi malun ba ni da kuɗi ba na la turbu minkum shay'an ban neman wani abu gare ku wanda za ku bani na yi da sake na yi da sako ina jirya lalata mata zama ba illa ala Allah sai ga Allah tabaraka wa ta'ala la ta kafo min fakari kada ku ji tsoron talauci na ba zai cuta muku da komi ba ta sun nuna kuna zaton an ni ukalli hukum rizki zan cilanta muku bani abinci na ne wa na rizki ala Allah ni arziki na yana kan Allah ma'ana Allah shine ban arziki ورد على الشبهة الثالثة لكثير أوكو قال تشي وما أنا بطارد الذين آمنوا ni ba zan kori wayanda ki suka ba da gaskiya da ni ba al'aradun lalina shantum ila annahum aturdu wayannan da kuka ce ba kowa ba ne sun zo sun bi ni wa ma na ra kattaba aka illan lalina hum aradununa mu muna ganin ba wanda ya fi sai kaskantacci to wannan kaskantacci da kuke cewa a kora anni aqruhum in kore su wa ma ana bi taridi ni ma zan kore su ba innahum mulaquna bihim za su haɗu da ubangijin su ranar tashin kiyama fa yujazihim sai ya saka wasu wa ya fudu lahum min manzalamahum ya kwatan musu haƙƙi ga wanda ya zalunce su وخرجهم يقول يوسف إنهم سوين تلقاوا ملاقو ربهم ذات حدود أبنجتنسو إنهم ملاقو ربهم ذات حدود أبنجتنسو رانا تاشي كياما ولكني أراكم سيدي إلى غيرهم كنتم من تجهلون mutane ne jahilai ba ku san yadda ƙarshen lamarin ku zai kasance ba. Omiyul fasa'ir idanunku makafi ne kafurai shauran rafiyar lawa mai ce kafurai ban taɓa ganin wayanda suka fi bauta ba mutum kamili mai hankali su ce wai bai yiwa ya zama manzon Allah amma dutse da bai da hankali su ce wai shi za a bauta ba ma a shadda hama ka ke su tana da yawa nuwar annabi nuhu nan da suke gani nuhu annabi nuhu da suke gani laisa illa basharan faqat ba wani bane sai mutum kawai walakin basharun kamil sai dai cikakken mutum alaƙalu shi hankali muttasifin bil kamalat ya zubantu da kamaloli la yastahiqu an yakuna matbu'an faqat a ce wanda an da hankali ba za a bi shi ba amma duci da arsan da rare wai shi ne zai zama ubangiji abin bauta ba wannan iyakar jahilci ke wa ya qawm ya ku mutane na man yasuruni min Allah man yasuruni min Allah wa zai kare ni daga azaba Allah in tsarattu idan na kore su ai la nasira ne banda wanda zai taimake ni idan na koyi wa'annan bayan Allah talakawa afala tazakkarun ba za ku azabtu da wa'azin da ake muku ba wala aqulu lakum ni ba zan ce muku inni khaza'inullah ina da taskokin Allah ba wacce ya kamata in zamo miloniya mai kuɗi sannan a aiko ni to ni dan ku yadda da Allah ya aiko ni ban ce muku ina da taskoki na Allah ko taskokin Allah na hannuna wala a'lamu al-ghaib kuma ba zan ce muku na san abin da ba a gaya mun ba wala qulu inni malak ba zan ce muku ni mala'ika bane takallamu sun ta magana bi kasirin min al-istihza da maganganu da izgili masu yawa sun ce mu annabi tuban tunan nan jibana zaman kai kokari zuwa sunan na makka a mai da su zinariya ka zo mana da mala'iku sannan ka tsaga mana koramu a yi mana galimoni sai ce to ni dai ba zan ce maku inni qadirun ala shay'in min zalika ni ina da iko kan abin da kuke faɗi ba sannan wala aqulu ba zan ce ba lillazina tantari a'yunukum ga wayanda idanunku ke walakantawa ban cewa lai kutiyahum Allah wa khairan Allah bai ba su alheri ba Allahu Allah a'lamu shine masani bima fi anfusihim da abin da ke cikin zukatansu inniya ni ilan idan na gode rauna na talakawa na ce ba bakin gomi suke ga Allah ba laminan zalimi na zama cikin masu zalunci
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
قالوا mutanen annabi Nuhu alaihi salam sai suka ce ya Nuhu ya kai wannan mutum da ake ce ma Nuhu ka jadantana ka yi jayayya da mu ba ka sarta jidalana kuma ka cika mutuna ka cika jayayya da mu to tun da dai kai ba ka son ka kyale mu fatina bi ma ta'iduna ka zo mana da abin da kan muna alkawari in kunta min as-sadiqin idan ka zama cikin masu gaskiya lokacin da ya musu raddi akan maganganun da suke ta kawowa har ya zan ba su ta ba su da wata hujja sai annabi Nuhu ya bata sai suka ce inna jidalahu kathirun wannan mutum ko akwai jahiliya bal ya ta bil azabi faqat yanzu kuma wata magana an zo kashe in ma azaba ce sun shirya a sako kan annabi nuhu ya ce a'a azaba Allah kuka cewa a sauko da ita inna ma ya ci kun bihillah Allah shi zai zo muku da azaba in sha'a in ya ga dama in ya so halaka ku sai ya halaka ku fa inna amruhu ilayhi lamarin Allah hannun Allah yake la ilayya ba waje na ba wa ma antum bi mu'jizin ku ba masu kuce ma Allah bane a nan duniya wala yanfa'ukum nushi nasiha da nake muku wacce jayayya ce to nasiha ta ba ta da amfani gare ku in aratu an ansaha lakum idan ma na yi nufin in yi nasiha gare ku nasiha ba ta da amfani in kana Allah idan dai Allah yana nufin yuridu an yukuyakum ya ce ya halakar da ku ne wa rabbukum shi ya ubangiji ku wa ilayhi turja'un ga Allah za a baishe ku am yaqulun bari kafirai suna cewa iftarahu annabi shi ya kirkiri alqur'ani annabi shi kirkiri wannan qur'ani ko ka ce musu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam in iftaraitu idan ni na kirkiri wannan alqur'ani fa alayya ijrami laifina na kirkirar shi yana a kaina wa ana bari'un ni na kubuta mimma tujrimun daga duk abin da kuke azaman na laifi duk laifin da kuke azaman cewa ni ni kirkiro qur'ani na kubuta daga wannan wa uhiya ila nuh sai Allah ya aiko ma annabi nuh alaihi salam aka gaya mai annahu lam yu'mina min qawmika daga yanzu ba wanda zai ƙara imani daga mutanenka illa man qad amana sai wanda yake ya riga ya yi imani an ce su shida ne a wata ruwaya an ce su tamanin ne Allah ya aiko ma annabi nuhu alaihi salam ya ce wa'yannan mutane kafirai tubi'u ma'anar kufri Allah ya buga musu sitam na kafirci fala yu'minuna abadan ba za su imani ba har abada wanda ya bada gaskiya iya kashi kenan wanda bai imani ba ba zai bada gaskiya da kai ba har abada fala tabta'is kada kai bakin ciki bi ma kanu yaf'alun da abin da suke aikatawa bi za ya ce laka na cutar da suke maka lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya gano ba za su ƙara imani ba zaman jira zaman tsammani ne kawai ake yi sai ce rabbi ya ubangiji la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara Allah kada ka rage ko mutum guda daga cikin wayan da ke rayuwa bisa kasa haka kafirai suke tare da annabawa munkinai waliyan Allah haka suke da waliyan Allah kullum za su yi musu gani gani shi Ibrahim radiyallahu anhu yace Allah tabaraka wata'ala yana horon mu mu dabi'an da dabi'u masu kyau ya ce fala tabta in bima kanu yaf'alun kada kai bakin cikin abin da kafirai ke maka yace a bidaya annabawa farkon lamarin su yahtamilun wa yasbirun suna haƙurewa suna juriya wa tilwa sati idan sun kai tsakiyar lamarin su la yarawna al-isa'ata minhum ba su ganin mutane ne ga cutar su idza tamma tauhid idan tauhidi ya cika sai su ga wanda ke da komi shine ya taba su al-fa'il huwa Allah wanda ke aiki a halitta shine Allah wa fin nihaya idan sun kai ƙarshen lamarin su ya rauna kulle isa ta ihsana duk aka bata masu rai sai su ga musu abin kwarai an musu alkhairi fala yabta isuna bi hada sai zan ba su bakin cikin cutar da aka yi musu shi radiyallahu anhu ya ce alkadar bacin rai la yurfa'u min ad-dunya ba za a dauke shi a duniya ba a ce wai mutum ya tashi duniya ba mai bata mai rai ba mai mai wulakanci ko bai yiwa har abada ita gurbata ba a ɗauke ta a duniya wala yurfa'u an ahadin ba wani mutum da ya isa ce wai shi zai rayu duniya ba damuwa ba bakin ciki ko da kaji mutum na cewa ba damuwa ya dai ji ganin damuwan ne ya damu amma ita damuwa a duniya Allah bai shirya ɗauke ta ba kuma ba wani mutum wanda za a ce zai rayu ba cikin damuwa ba innama yurfa'u takattur damuwa ita ce ake daukewa ba san kowace ba al-akdal musibu na zamani ta jarida iman tana zubowa kullum kamar yadda wani mawaki ke cewa samaniyatul lil mar'i la budda an yara وليس لكل المرء غير الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سكر وعافية وانا أبو تقوص kowa yana cikin koda bai sani ba shi abu tabbas duk ɗan adam sai ya gan su kuma duk ɗan adam bai da abin da ba wannan tabbas ba za a gaya ma yadda kake rayuwa kana rayuwa ne ya kai ɗan adam tsakanin abu tabbas sururun akwai sadda za a ganka cikin farin ciki kana ta murna kana ta nishaɗi wa huzunun akwai sadda za a isko ka cikin baƙin ciki da damuwa waje tima'un akwai sadda Allah zai haɗa ka da manyan masoyanka wa furqatun akwai radda Allah zai raba ka da masoyanka wa rusulun akwai sanda za a isko ka cikin kunci na rayuwa wa yusurun akwai sanda za a isko ka cikin farin ciki da walwala ta rayuwa sun masukun akwai randa za a isko ka cikin ciwo wa afiya akwai randa za a isko ka lami lafiya ta gara to wannan su ne halaye ta na ɗan adam da haka ita rayuwar duniya ba magana a ɗauke wannan abu guda takwas kullum za su sauko kullum za su sauko walakin na la'abda ya bulugu mablagar amma akwai matsayin da bawa ke kaiwa la ya takaddaru min akada musu musibu da bakin ciki bai ya bata bai rai shi sadda damuwa ke zuwa sannan yake cikin farin ciki da cikin daɗi shi radiyallahu anhu a cikin diwani yana cewa idza kanat al aqdaru min malik al mulki fa siyan indi ma yasuru wa ma yuki kafin wannan baitin yace wa azkuru baitan قيل قبلي وإنه مقالي وحالي حالة الطيب والطيب zan faɗi wani baiti da aka yi kafin zuwa na duniya amma wannan baitin ne ya kamata in faɗe shi don magana ta ce halina ne can da nake cikin bakin ciki da damuwa to baitin da aka yi kafin shehu idan ka nasil aka daru min malikin mulki idan dai kaddara ta zo daga mamallakin sarakuna mamallakin mulki to da abun da ke sa dariya da abun da ke sa kuka ni duk ɗaya ne a gare ni gaba ɗaya yace haƙuri da bala'i ita ake ce ma al'afiya ta samun lafiya menene afiya hiya rida bil qada ka yadda da hukuncin da Allah ya yi maka to shine ka samu lafiya malamai masana suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yana cewa Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata wal mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah kaga annabi ya roki lafiya a wannan addu'a ta shigo wa ma ta mazmuman sai ga annabi ranar rasuwar shi ya rasu yana mai cin guba guban nan da Zainabu bintu Fadakin ta Haibara ta samai duk shekara ita ke taso shi sai na fakar ya nemi Allah ya bashi lafiya wa ma tamaddugan sai ya zama shi kuma ya rasu da dahin tsaron maciji sai na Umar ya nemi Allah ya bashi lafiya shi kuma sai ya zama ya mutu makatunan yana abun kashewa a bulu ata ya cika mashi wuka Usman ibn Affan shi ma ya roki Allah lafiya wa ma tamadduhan sai ya rasu yana abin yankewa aka yi mai yankan rago wa aliyu sai na aliyu bin tsalimin mata makatunan ya rasu yana abin kashewa abdurrahman ibn murjamin wanda sai mu ce ta aljamahun lahu bil jamin min nar to shi ya kashe shi kullum duk wayannan sahabbai da annabi su طلب العافية من الله يعني من لافيا دغ الله ووجدها كما يا حدد الله لافيا وكلهم آخره كما نرى أما كوا مجي دك سيد ما دائي ذاك لا يشبه العافية عند العامة ita wannan lafiyar da suka roƙa ta haɗuwa da Allah lami lafiya ba ita ce lafiya a wajen amawa ba amawa mutum na so sai ya ci ya ƙoshi ya hau bisa gado yana gyatsa yanzu kaga bai hadarin mota ba injini bai fada mai ba ba da bai shirfi diga ba walakin na musulmi su annabawa da waliyai la ya takaddaru na bi hadhihi al-aqdal ba su damuwa da wa'annan gurbace-gurbace da suke shiga a cikinsu na rayuwa ko sun shiga gurbata ta rayuwa to ba za su ji ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce ma annabi Nuhu alaihi salam wasna'il fulk ka je kai jirgin ruwa jirgin ruwa na annabi Nuhu ba irin wannan na garin ku ba wanda da an loda mai buhu goma ya cika jirgin annabi Nuhu tsawon shi kamun kafa dubu biyu ne kamun zira'i kamar ka ce yaji dubu biyu shi ne tsawon jirgin annabi Nuhu faɗin shi kamun ɗari shidda kaga ya kusa ya fi kamun girma kenan ya yi jirgin kamun girma to shi ne jirgin annabi Nuhu alaihi salam da haka da an ce jirgi sai ka ɗauka irin jirgin garin ku a'a wanga jirgi ne da zai ɗauki halitta Allah gaba ɗaya ka je ke jirgin ruwa bi a na da kurawa mu ya kai annabin Allah. Allah ya aiko wa annabi Nuhu ya ce zai halaka mutanen shi da tufan amma ya je ya musu jirgin ruwa wanda zai tsira da shi da mutanen shi. Annabi Nuhu ya ce Allah ya zan yi jirgin ruwa ni ba kahinta ba kuma ban taɓa zama da kahintoci ba. Sai Allah ya ce bi a na da kulawanmu mu mu za mu turo jibrilu ya gwada ma yadda ake yin kirki wa wahayi na kuma mu haɗa da wahayi Allah ta'ala shi ya ce ya je ya jirgi shi zai hana shi yin kuskure an turo mala'ika jibrilu yana gaya mai yadda ake yin jirgi wasu kuma suka ce Allah ya kawo mai wani gatari ne da ya buga shi wannan gatarin shi an makonkwasa shi an kusa da ya buga duk abin da ake so jirgin ya yi sai yana daga abun ban mamaki wa minal gara'i yana daga bakin abubuwa anna nuhan annabi nuhu alaihi salam awwalu man ittakhadha kalban lil hirasa shi ya fara rikon kare ya mai gadin jirgi idan ya yi aikin jirgi ya kare cikin dare mutanen banza sun so su lalata wannan aikin nashi to shi kenan sai Allah ya aiko jibrilu ya gaya mai cewa ya samu kare wanda za a rika gaya mai gasunan gasunan da haka da sun zo lalata kare lalata jirgin ruwa da sun zo lalatawa sai kare ya musu haushi da kare ya yi haushi sai annabi nuhu ya zo ya kore su Allah da iya bala'i Allah da jaraba su mutanen annabi nuhu da suka ga ba a bari su lalata jirgin sai suka mai da wajen masai duk wanda ya ji kashi sai zo cikin jirgin annabi Nuhu ya yi bayan gari duk wanda ya ji da manya da yare da maza da mata katon jirgi ne nan suka yi mai kashi bayan sun cika jirgin da kashi gaba ɗaya annabi Nuhu ya zo ya diba ya gana jisa ta cika mai jirgi ran shi ɓaci sai ce Allah wayan nan miyagun kafirai ba su da tausayi Allah ji abin da sun kai masu lalata min jirgi Allah ya ce ba ai adda bala'i ko ba ni adda bala'i bai ta Allah kai adda bala'i yace to bari za a zo a kwashi tashi ni da turo za a kwashi jira hakan da zai Allah ya yi kwance kwance su kuma su azuwa da kuraje masu mugun kaikai fiye da kaikan uban dawaki duk maganin da aka sa bai sauki duk maganin ya an sa bai sauki sai annabi Nuhu ya ce Allah ya ce a gaya muku kashin da a cikin jirgi na shi ake ebowa alakata a goga ga jiki duk inda ka kankan a shafa za a samu sauki ai malam duk tsazuwar nan da ta taso da uban dawa nan aka kewaye jirgin annabi nuhu duk wanda bai iya bacci cikin dare saboda kaikai da ya ebo kashi na an kaɗa yan mai ga gwangwani yanzu ya shahi jiki ne sai ya bacci lami lahiya shi ba warin gashin gaji ɗan shi ya gaji saboda an ɗauke mai kaikai da bala'i to sai zama duk wayanda suka yi kashin nan Allah ya tarbe su da tsazuwa maganin ta kashin nan ana layi ana ebuwa ana layi ana ebuwa har kashi ya kare da ya kare sai ana kawo ƴan laye ana karkarewa ana karkarewa ana gogewa ga kyalle ko damshi damshi shi aka samu da an goga ga wannan kazuwar sai ta muta sai ta mutu ga masu ciwo ko magani na son karewa sai da aka gyara jirgin annabi Nuhu aka yi mai kwalkwalkwal sannan sai Allah ɗauki ka zuwa sai Allah ce to gobe su ƙara zuwa su ja mu faɗa mu mun fi kowa iya faɗa inna ladaina ankalan wajahi ma Allah ya ce muna da maruruwa kuma muna da wuta muna da kayan wada kaga an je amma Allah walakanci ya rawa to shikenan bayan haka ba a sake zuwa a ba haya sannan magana a je a lalata jirgin ga kare na gadi to wannan jirgin tsawon shi kafa ɗari uku ne faɗin shi kafa tamanin a wannan ruwaya ɗaga wacce sama kafa talatin an mai gida uku bene hawa uku na ƙasa shi ne aka aje manamun daji na tsakiya aka aje manamun gida dabbobin gida irin shanu da tumaki da awaki da jakai na sama kuma da shi da tsuntsaye su a ciki an tambayi annabi isa alaihi salam wai jirgin annabi nuhu ya tsawon shi yake sai ya ce ku bari mu tambaya annabi isa alaihi salam sai dai kabarin ka'ab ibn ham ibn nuh cikin kakannin manzon Allah sai ya ebo kasar ka'ab sai ce kun san wannan kowa ne ne suka ce a'a ya ce wannan sauran ƙasusuwan ta abu mai halin ne sai ya kira shi ya karɓa sai ga shi ya bayyana namiji tsaye da wurwura sai annabi ta ce man an ta kai wane ne don su ji sunanka da bakinka ya ce ni ka abu ne hamid ne nuhi ne lokacin da ka kira ni sai na karɓa sai ce ku kawo su kafin a fara wurwura dan annabi haruna alaihi salam shi ya fara yin hurhura wasu kuma sun ce annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara yin hurhura lokacin da ya tashi bacci sai ya ga bakin gashin shi ya koma fari ya tashi da hurhura sai ya ce ya rabbi gayyarta harki ya rabbi gayyarta harki Allah ka canza min halitta na kwana da bakin gashi na tashi yanzu na koma da farin gashi kamar auduga sai ce haza wa ƙarun ya ibrahim haza wa ƙarun ya ibrahim wannan alamu ne na natsuwa alama ce ta natsuwa ya kai ibrahim sai ce zidni wa ƙarun zidni wa ƙarun allah ka ƙara mana natsuwa allah ka ƙara mana natsuwa to kaga zamanin annabi ibrahim a sannan ne aka fara ganin hurhura amma zamanin ka abu ba hurhura sai ce sanda ka kwala man kira ka ce ya ka abu ham na da tashin kiyama ne ya zo shi ne kuma ya kama yi da furfura to sai annabi isa ya ce tsawon jirgin annabi nuhu babanka ya yake sai ya ce alfu zira'in wa mi'ata zira'in tsawon jirgin afa ko yaji ko kamu dubu da ɗari biyu faɗin shi ɗari shidda sai annabi isa ya addu'a ya ce koma ina da yanzu sai koma matacce ku da haka akan wannan ruwaya jirgin annabi nuhu ba kafa tamanin ba ya kai yadi dubu ɗaya da ɗari biyu ko kuma ka ce kamun dubu da ɗari biyu faɗin shi ɗari shida Allah ya ce wala tu hasibni kada ka yi man magana fil ladina zalamu a wayanda suka yi a cikin wayanda suka yi kafirci innahum mughraqun duk wayanda suka yi kafirci suka kafirce ma zan aiko da ruwan tufana kuma zai nutsar da su gaba ɗaya za su halaka ko da wa ka gani cikin wannan kakai magana wayan sabon fulk annabi nuhu alaihi salam ga yanan yana yin jirgin ruwa hikayatu halin maqiyatin ana ba da labarin sanda yake yin jirgin ruwan amma an san an daɗe da wuce wurin wayan sabon fulka ga annabi Nuhu nan yana yin jirgin wanda Allah ya ce ya je yi dan an ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayna wa kullama marra alayhi mala'un santa jama'a ta shude a wajen shi min kaumihi daga mutanen shi sai mu bi mu ce ce mai izgili su ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mutum bai da wai canzawa shirka najjaran ba da ma kunta nabiyan da kana annabin Allah yanzu kuma ka koma ka hita za mu kawo ganajen mu da kujeri a jawa wurin. Um, annabi Nuhu ya ce in tasfaru minna idan kuna muna izgili fa inna nasfaru minkum za mu rama izgilin da kuke muna kama taskarun kamar yadda kuke wala shi ai sun jazikum ala sufriyatikum za mu saka muku da izinin da kuke wala hada wannan ke wanda na ci wajen za a sayyatin sayyatin biturha sakamakon mugun abu mugun abu irin shi idan mutum ya ma dakkuwa ya ce uwarka kai ma sai ka dunkula hannu kai mai dakkuwa ka ce uwarka amma in ka ce uwarka ubanka to ka zama azalimi saboda shi ba don uwarka yadda sai ka ce uwarka in ya nuna hannu kai ma ka nuna in bai nuna ba kai ka nuna ka yi zalunci amma sufuriya amma injili ba za ta fito min al'afiya ba ta zuwa daga annabawa ma'ana dai yadda kuka yi mana rerin wayo mu ma za mu kama ku da sakamakon rerin wayon fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san man yatihi azabun wanda azaban Allah za ta zo mai yukhzihi ta kunyata shi wa yahillu alayhi azabun muqim azaba madawwamiya ta sauka gare shi na'am
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hatta idza ja amruna wannan hatta ga masu ilimin nahawu suna ce mata hatta alfuja'iyya wadda ke faɗowa ba zato ba tsammani. Hatta idza ja amruna har lokacin da lamarinmu ya zo bi ihlakim na halaka mutanen annabi Nuhu. Wa farat tanur aka ga tanda tana ƙulƙulowa da ruwa lillakabba daga mai tuyan masa wa kana zalika alamatan linur wannan ita ce alama da Allah ya ba annabi Nuhu yace tun ran da kaji an ce ga tandan masa can an zuba kullu amma an ga ruwa na ƙulƙulowa daga cikin ta to ran nan magana ta kare kunna sai muka ce ma annabi Nuhu alaihi salam ahmil fiha min kullin zaujaini isnaini ka ɗauki isnaini biyu min kullin zaujaini daga kowane nau'in halitta namiji da mace wa halaka ka ɗauki matarka da yayanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai wanda addara ta riga gare shi cewa ba zai yi imani ba wanda yake sabaka alaihi alqawlu bil halaki wanda Allah ya yi alkawari zai halakar da shi wa huwa zawjatul kafira ita ce matar annabi Nuhu kafira wadda ake ce ma wa'ila wa waladuhu kan'an da ɗanɗan shi kan'ana amma kaga samu da hamu da yamin duka masu imani ne ya ɗauki samu da hamu da yamin da matansu amma bai ɗauki kan'ana ba wa man amana sannan ya ɗauki duk wanda ya yi imani da shi a wannan lokaci amma wa ma amana ma'ahu ba wanda ya yi imani da annabi Nuhu illa qalilun sai yan kaɗan ila an ce kanu sittata rijalin namiji shidda kawai ya musulunta ga annabi Nuhu alaihi salam amma mutum shiddan wani sa'uhum da matan kaga goma sha goma sha biyu kenan wakila wasu suka ce jami'u man kanu fi safina samanu kuma yadda cikin jirgin annabi nuhu mutum tamanin ne dan adam su ne irin da za a sake raya dan adam a bayan ƙasar Allah da su duk inda masu ba to ba dan adam a bayan ƙasa nisfuhum rijalun rabi maza wa nisfuhum nisa'un rabi mata shehu ce haza huwa sahih wannan ita ce maganar da nan yadda da ita cewa mutum tamanin su ne a cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam wayannan mutum tamanin humul ladina banau qaryatan tamanin akwai wani gari a can ƙasar Iraki sunanta as-tamanin garin mutum tamanin wai inda wayannan mutum tamanin da suka rayu to sunan garin qaryatan tamanin urban Mosul tana nan kusa ga birnin Mosul a Iraki Allah ya aiko ma annabi Nuhu ya ce wa'annan mutane zan halaka su da ruwan tufana annabi nuhu ya ce menene alama ya Allah ya ce idan kagga ana maka masa a gidanka sai aka ce an ga ruwa na bulbulowa ga tanda to wallahi ta kanka ya sauyin ta shiga cikin jirgi saboda duniya za ta cika da ruwa gaba daya to lokacin da azabar Allah za ta sauko sai aka ce mu annabi Nuhu alaihi salam ai ko gidan suwa ne ana yin waina ana soya masa an ga ruwa na bulbulowa ga tanda an je kallo sai ce su ma gidan suwa ne ga tanda su canna ruwa da ruwa an je ta aji wata ka har gidan suwa ne ma kai gidan su kowa duk inda aka tanda sai ana ganin ruwa na bulbulowa to da annabi Nuhu ya ga wannan sai ya gane alama halakar su ta yi to shi kenan sai ya shiga cikin jirgin ruwa sai Allah ya turo mai dabbobin gida da dabbobin daji suka kewaye jirgin annabi Nuhu idan ya mika hannun dama sai ya ɗauko namiji in ya mika hannun hagu sai ya ɗauko mace tunda bai san namiji da mace ba hannun dama sai ya faɗa kan namiji hannun hagu sai ya faɗa kan mace ko wanda za a ɗauki gurbi guda zaki da zakanya giwa da giwanya damisa da ba damishe da damisa sai a ɗauke su da kuma ɓauna da ɓaunanya duk kowane haka ake ɗaukar gurbi guda guda sannan aka ɗauki sa da sharuwa aka ɗauki rago da tunkiya aka ɗauki bunsuru da akuya aka ɗauki zakara da kaza aka ɗauki kuti da agwagwa haka ne eh tsoron ko to tsoron agwagwa da da mata tai agwagwa kenan to komi dai sai da aka ɗauki gurbi guda bayan annabi nuhu alaihi salam yace Allah ya zan gane namiji da mace sai Allah ce zan tara maka su hannunka na dama zai faɗa ga namiji hannunka na hagu zai faɗa ga mace to sai ya zama bayan ya sa su ƙarshen wanda ya shigo jaki lokacin da jakin nan zai shigo a cikin jirgi sai ce ɗan ya rike mai minti sai annabi nuhu ya ce udhul jaki shigo sai ka ta shigowa sai ce udhul shigo sai ki shigowa kuma ga ruwa na ƙaruwa ruwa na ƙaruwa ana so a yi wata a cira sai annabi nuhu ya ji haushi sai ce udhul ya mal'un la'anan ne idan na Allah da ka son ruwa su cin muna nan wurin shigo la'anan na Allah sai jiki ya shigo bayan jiki ya shigo shi ma shi dan da ari da bin jiki sai ya shigo bayan an fara tafiya cikin jirgi sai annabi nuhu ya ga wani tsoho tukub a cikin jirgi ne kuma bai san sadda ya shigo da shi ba sai ya ce man anta kai bakin la'ananne wane ne man alhalaka safina ki wa yake ka shigo man jirgi sai ya ce ni shedan ne sai ce to waye ma izinin shigo waye ce anta sai kace in shigo ba kai kace majanci ulhuliya wal ulu ba ya kai la'anan nan Allah shigo sai shi dan yace wale ta sammu wal ulun illa huwa ai babu wani la'anan nan Allah in ba shi shedan ba yace tunda nake kana la'anan ne shigo sai na gane da mutum shi ne shigo da kai ka da izini ni shigo kai kace udkhul ya mal'un la'anan ne shigo kai kana nan jeki ni ko na san na shi jeki da samun la'anan Allah shi yasa da shigo sai annabi nuhu ya ce to la budda an tafarja la'anan ne sai a dai mu shigo a samu hita sai ya ce la tukhrijni ruwa sun cika duniya kakka hita da ni in jike Allah ya sanar da ni abubuwa guda biyar da ke halakar da ɗan adam kamar in gaya maka uku amma biyu duk tubara ka bani gaya maka wayannan ɗabi'u guda biyar su ne ke halakar da ɗan adam zan gaya ma guda uku amma biyu ban gaya ma sai Allah ya aiko ma annabi Nuhu yana cikin jirgin ruwa yace ka ce ma shedan ukun da yake son ya gaya ma ba ka so dan ba su da muhimmanci gare ka biyu din da bai son gaya ma ka ce na ce gaya ma sai annabi Nuhu ya ce ma shedan idan kana so in baka cikin jirgi na sai ka gaya ma abu biyu da ke halakar da ɗan adam wai da baka yi gaya ma ba sai ce to ai ni uku ne ce zan gaya ma biyu an ba gaya ma sai ce wa'annan uku ban so biyu da baka yi gaya ma ba su nake so in ji sai da yace to to da ne ban so in sha kashin ruwa a hidda ni waje zan gaya ma na farko Allah hasadu ya kai annabi mu kashe ne kada hasada bihi ma'inku saboda hasada an ka ci ne wani wal hirsu ka shede kada kudai bihi kharaja adamu min aljannati saboda kudai ne Allah ya fito da annabi adamu daga aljanna to wannan su ne sifofi guda biyu da ke halaka dan adam hasada bakin ciki da jin zafi da abin da Allah ya ba wani ka dogara da abin da Allah ya baka Hausawa na karin magana suna cewa zakaranka rakuminka idan wanda ya samu kuɗi ya ja zo a harkar rakumi na dubu ɗari biyu da hamsin kai kuma Allah ya baka naira dubu biyu ka je ka so a harkar jan zakaranka idan kai yana murna da rakumi ne kai ma sai kai murna da zakaranka ai rakumi akwai akwai kokari akwai ɗaukar kaya kai kuma sai ka ce kai zakar akwai tara mutum in yana kwana da asalatu ta yi da lokacin asalatu ya yi jikini sai ya tare kai bai bari ka makara kaga yana murna da rakumi ne mai ɗaukar mai kaya kai kuma kana murna da zakara mai tare kai gwana zakaran ka rakumin ka sannan suna cewa bakin gatarin ka to gurtu gurtun gatarin ka ya ji wani tare ka wani ko dan gatarin ka gurtu ya dace to inda yana ɗan daddatsawa yana da jagulawa to ya nika je aure to abin da ke cutar mu kullum mutum abin da ake so ga addini ya rika kallon na sama da shi a duniya ya rika kallon na ƙasa da shi wanda ke da mashin ba so ya kalli mai mota mai mashin sai ya kalli mai keke sai ce na gode ma Allah ta gani mashin ma a gare ni wani keke ka hawa shi kuma mai keke sai ya kalli mai yawo da kama sai ce Allahu akbar kaga wani kullum mu hanku kamu da shi ƙasa yake yawo da ƙafa bai da keke ni Allah ya bani keke shi kuma mai tafiya da ƙafa sai shi na gode ma Allah shi wani gurgu an kai shi kaga bai wani ƙafa wanda zai tafiya ƙasa shi kuma gurgu sai ce Allah na gode ma da kabbade da lafiya ta shi wani gaye da lafiyar da ƙafa mun ga ya tabbace bisa gado sai an kwanta sai an tashi to kullum abin da ake so ka rika kallon na ƙasa da kai dan kai ma Allah godiya amma wajen addini ka kalli na sama da kai wane yana sama da ni saboda kullum yana yin hidin talatin sannan ya kwanta duk kwana biyu sai ya yi sauka ni ko daga sati sai sati sai bai koyi shi wane yana da kokarin azumin nafila duk sati litini da alhamis yana azumi ni ma zan rika koyi da shi a wajen addini ka kalli na sama da kai a wajen duniya ka kalli na ƙasa da kai don kai godiya to abin da ke cutar ɗan adam hassada da kwaɗai bayan duk dabbobin nan sun shiga jirgin annabi nuhu Allah ya sako ruwan tufana ya zama kowa na gwaje-gwajen ya shiga jirgin annabi nuhu wanda bai shiga jirgin nan ba halaka zai yi to a lokacin ne shehu ya ce al'insa al-bashariya la tu fariku insan mutunta ba ta rabuwa da ɗan adam duk ɗan adam to sai ya gwada ba shi ɗan adam ne mutuntaka ba ta rabuwa da ɗan adam a lokacin tun da annabi adamu ɗan adam ne annabi nuhu ɗan adam ne asbaqa ala waladihi kan'an sai tausayi ya kama shi ya ga bai ga kan'ana ya shigo jirgi ba fada'ahu sai ya kwala wa kan'ana kira annahu ya ci ya zo ya ba da gaskiya da Allah ya samu ya shiga jirgin nan fa ja mahu bil jawabin ati sai ya karɓa wa ubanai da ansar da za mu faɗi ya ce kai wannan talallaga ta kani ka ba ta ne haka kawai an zo an yi jirgi da itace a ce in shiga ciki ne ai duk talallaga ce yace sa'awi ila jabalin zan je in haye sama wani dogon duci ga can ya asimuni min alma shi zai hana ruwa su rume ni fadakalu fi safina suka shiga a cikin jirgin ruwa a sanda suka shiga sun shiga a cikin watan rajab tun cikin rajab suna cikin jirgin ruwa sha'aban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja wata shida sai cikin muharram ranar ashura sannan jirgin annabi nuhu ya tsaya saman coci a ranar ashura goma ga watan muharram sannan ta ci burki a saman dutsen judi da ke musa sanda suna cikin jirgin nan beraye sun yawa kun saka zama ba ku da labari mai ban mamaki masu yi ma annabi nuhu kashi a cikin jirgi waye kwashe shi eh ba su za a kwashe abinsu ba suka shafa ga ina ga jikinsu don su samu lafiya ko ko yau kuma ga ɓeraye sun yi yawa a cikin jirgi ɓeraye sun yi yawa kuma ɓerayen ɓanna gare su suna cin igiyoyin jirgi idan suna canye igiyoyin kusoshi za su saki jirgi ya buɗe a nuci a halaka sai mutanen jirgi suka zo suna gaya ma annabi nuhu ya annabin allah mun bane mun lalace ga ɓeraye nan sun yi yawa a cikin jirginka duk in suka gama canye igiyoyin jirginka zai kwance gaba ɗaya mai ƙasa sai Allah ya hore shi cewa ya je ya shafi goshin zaki goshin zaki ne annabi Nuhu ya je ya shafi goshin zaki da ya shafi goshin zaki sai zaki ya wata irin atisha mai ƙarfi yana yatowa sai ga musta ta faɗo da aka ita ma ki kalli idanunta da wace kama zaki ubanta to annabi nuhu ya shahi goshin zaki da ya shahi goshin zaki sai ya ji kamar ya yi shake sai ya yi sai ya to kawai sai ga musu ta faɗo tana faɗowa sai Allah ce to kiman maganin beraye yi maza maza ki gyara musu zama wannan musu gaba ɗaya duk sai ta halaka berayen jirgin da gaba ɗaya kaga Allah da iko yake to shi kenan fahara da tilhirra sai musa ta faɗo daga hancin zaki bayan musa ta faɗo daga hancin zaki ba aka na jami'ar tiran duk sai ta canja beraye gaba ɗai ko da ma suna jin tsoron idan beraye na cin igiyoyin jirgin nan a kwana a tashi duk falankin nan zai kwanci ko ana nan kuma sai aka yi ta kashi cikin jirgin kashi ya yawa saboda wata bakwai ba a hita ai dole za a yi ba haya bayan gari ya yi yawa bayan gari ya yi yawa da na mutane da na dabbobi har jirgi ya canza ya yi wayi aka ce ma na ilmu ya za mu yi da wannan matsala ba haya ya yi yawa ko ina sai Allah ya ce ma annabi mu ce ka shafi goshin giwa ka ga yin Allah sai annabi mu ya ce ya shafi goshin giwa yana shafin goshin giwa sai sai atishaya kawai sai ga alade ya faɗo alade ya abincin alade kashi to ko da sai aka sha sai ga alade ya faɗo sai Allah ya ce ma alade maza maza duk kashin da a cikin dangin nan a canye shi a suke shi a lashe shehu ya ce to amma mun ga labarin da muke samu hirrata ni wa zinzira ne da zaki da giwa atishawa ne sun kai duk atishawa guda sai musu ta faɗo to kaga zaki ya atishawa yanzu an samu hirrata ni can wajo shi ma giwa ita ma giwa ta yi atishawa guda biyu an samu alajai guda biyu to su ne wa'anda suka yi maganin beraye suka yi maganin ba haya da ake ma annabi Nuhu alaihi salam a cikin jirgin shi to a lokacin ne sai zama alade na canye kashin da biya gani a cikin jirgi bayan zama ya yi tsawo sai annabi Nuhu alaihi salam ya sa doka cewa kada wani namiji ya sake kusantar mace kasta ya ciki ta haihu jirgi ya ƙara yawa da mutane tun da ana ganin yau za a sauka gobe za a sauka gashi an yi wata bakwai ciki to daga nan sai aka hana mazan nan guda arba'in saduwa da matansu arba'in ko da masu tamanin ne sannan dabbobi aka raba maza da mata annabi nuhu ya ta addu'a a je samu a sauka lafiya to sai ya zama kowa ya ƙaurace ma matan shi in ba kare ba kare shi bai jin magana sai yana zuwa wajen karya yana barbara da ita fannan mabihin sannur as-sannur kyanwa ita ce musa ita ke ce masannur kyanwa musa sai ta je ta kai labarin shiga annabi nuhu ta je wajen annabi nuhu ita musa ta ce ma annabi nuhu an ce kowa ya nisanci iyali ne mu duk mun aiki da maganar annabin Allah amma kare bai jin magana fada alaihi nuh sai annabi nuh yayi maka addu'a yace wannan kare Allah tona mai asiri lokacin da ya koma yana barbara da kariya sai Allah ta'ala ya hana zakarin shi fita daga wannan kariyar yayyayye kin ta har sai da annabi nuh ya zo ya gansu sai ce ku kace ba kai ba to daga nan sai kare yake haushi ya ce Allah yadda musa ta tona ma asiri Allah ita ma in za ta yi barbara da ‘yan uwarta Allah ka tona asirinta duk gida sai an ji za su yi barbara to shi ne da mazuru da musa za ka ji cikin dare suna hayaniya suna kuwa baka addu'a da kalan nan ne ya musu ita musa ita ta kai kara ta ga annabi nuhu Allah ya tona mai asiri to ita ma sai ta ce yadda Allah ya tona mata asiri gaban annabin Allah annabi nuhu ta kunyata to shi ma wannan musa wannan mutum Allah ta kunya tashi to shi radiyallahu anhu yace idan dai Allah na karba addu'an musta ko mazuru to ya kace ga addu'an wanda yake bawa musulmi daga cikin bayan Allah sai yace shi yasa duk mazuru idan ya taso ma kyanwa za ka ji kamar za su kare maka kwano kamar za su rubuce ma kwano ya ya ya baka addu'a annabi mu ce ne musu sai su kare musu baka addu'a saboda su kuma sun je sun yi annabimanci ga kare wajen annabin Allah sai shehu ya ce in kana Allah yastajibu da'wata min al-kalb idan dai Allah zai karbi addu'a kare da ya baka addu'a ga mage da musu hatta min kiyama fa min babi aulali muslimin wahid ashe musulmi mai kadaita Allah shine mafi cancanta balle yana azumi idan yayi addu'a Allah ya karbi addu'a shi nas'aluka min fadlika al'azim shehu yace mu ma muna roƙon ka ba mu fadlanka mai girma ya Allah ga mu muna azumi kusan shehu yana tafsiri bayan la'asar ne wannan fili ya tafsiri duk bayan la'asar an kai shi to mu ba ga mun yi muwafaka da shehu muna tafsiri bayan la'asar to shehu ya ce Allah tun da ka an shi addu'a kare da ya baka addu'a ga Musa da Mazuru to nas'aluka mu ma Allah muna roƙonka yanzu a wannan mazauni min fadlikal azim Allah ka ba mu fadlanka mai girma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya ba mu gama lafiya ya tsare mu na ƙasar mu ya ceta mu ya ceta ita gaba ya ba jihar mu zaman lafiya sannan wannan kasancewu da ake fama da su na kashe-kashe da sace-sace a birane da ƙauyuka muna fata Allah ɗauke wannan musiba, Allah ya yi wannan damuwa, mu ma Allah nas'aluka min fadlika al'azim. Allah muna roƙon duk abin da muka roƙa a wannan mazauni Allah ya tabbata. A nan ne muka zo karshen wannan mazauni Allah tabaraka wa ta'ala ya karfi ibadunmu na watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mu da imanin mu Allah ya tsare mu da kasan mu Allah ce da jihar mu a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu mai muna fatan Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya ba ta ma salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ما شاء الله to haka da kuma wannan ya kammala wannan da ta fara wannan